وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya kawo wannan dare na juma'a sha bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai ga shida ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma lokaci ne yake matsaya kan aya ta sha ɗaya a cikin suratul tauba a yau za mu ci gaba a kan sura ta sha biyu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون
kofur na'am Allah madaukakin sarki ya ce wa in lam taku aymanahum min ba'di ahdihim in suka warware alƙawarin su min ba'di ahdihim bayan an kulla alƙawarin wa ba'adu fi dinikum kuma suka soki addinin ku in hakan ya faru faqatilu a'immatal kufri ku yaƙi shugabanni na kafirci innahum la aymana lahum dan su ba alƙawari gare su la'allahum yantahun dan su bar abin da suka kasance suna yi na warware alƙawari wa inna kadhu aymanahum in suka warware rantsuwarsu asalin annaka shine a yi kulli a warware in igiya ce a kulla ta a warware wannan warware wa shi ana ce masa naka kenan in suka warware sai aka koma ana aiki da shi wannan naka din akan ababe wanda suke na ma'ana ne ba ganin su ake ba kaga igiya ganin da ake amma alkawari ba ganin shi ake ba to sai aka ɗauki abin da ake dangana ma igiya ko wani abin da za a ƙullewa a warware sai aka kai shi ga ababe wanda suke na ma'ana kamar alkawari an ƙulla alkawari alkawarin nan ba ganin shi ake ba Allah ya ce wa in naka to aymanahu in su kafirai suka warware rantsuwarsu ko kuma alkawarinsu وإن نكثوا أيمانهم من بعد أهدهم bayan an riga an yi alkawari wa ta'anu fi dinikum suka soki addininku suka yi suka cikin addininku al-imam al-qurtubi wa al-imam ibn kathir suka ce wannan aya ta nuna duk wanda zai zagi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ana kashe shi ne haka wanda zai zagi addini shi ma ana kashe shi ne wa innaka tu aymanahum in suka warware rantsuwarsu min ba'di ahdihim wa fa'alu fi dinikum suka soki addininku al-imam ibn kathir yace da al-imam al-qurtubi wannan aya ta nuna duk wanda ya zagi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to za a kashe shi saboda zagin annabi suka ne cikin addini malamai sun yi rubutu da yawa akan haƙƙi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya fi shahara da rubutu akan haka shine qadi iyad al-qadi iyad yana da ash-shafa bi huquqil mustafa yayi bayani akan ladubba wanda ya kamata a yi mu'amala da annabi sallallahu alaihi wa sallama da su akwai shekul islam ibn taymiya yana da asarimul maslul ala shatimin rasul shi ma ya yi bayani akan zagin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jalaluddin siyudi yana da littafi ana ce mai tanzihul anbiya min tasfihil abliya tsabtace annabawa kare annabawa daga wauta ta wawaye wautarwa ta wawaye wannan littafi ne wanda yake bayani akan ba maganar zagi ba ka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam a a ka faɗi magana ma wadda gaskiya ce amma lokaci da kake da wuri da kake zai nuna wannan maganar suka ce ga ma'aiki alaihi salatu wasalam yanzu kiyan dabbobi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ba wani annabi wanda za a aikowa sai yayi kiyan dabbobi kinan kiyan dabbobi a al-mujtama al-arabi wannan ba laifi bane kuma ba su ganin shi wani abu ne na kaskanci to amma in ya zamana wurin da ake kiyan dabbobi yana nuna ƙauyanci ko yana nuna ƙasƙanci to bai halitta ga mutum in ya tashi faɗa ya ce ai annabi makiyayi ne don wurin da kake yana yiwuwa suna raina makiyayi kenan tema annabi makiyayi ne kamar suka ne ga annabi a cikin wannan littafin jalaluddin suyuti ya ce har wannan ma ka a yi annabi sallallahu alaihi sallama yana da alfarma don haka malamai suka nakalto ijma'i na musulmi cewa duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ana kashe shi ne ibn munzir ya nakalto ijma'i al-imam al-qurtubi ya nakalto ijma'i akan wanda ya zagi ma'aiki sallallahu alaihi sallama ana kashe shi ne to amma in aka ce mutum ya halitta a kashe shi in yayi abu kaza bai nuna ɗaiɗaikun mutane su ɗauki nauyin kashe shi wannan duk gaugaiya da kuka ji za a ce watanni na baya ko shekaru na baya na wani yayi wani abu wanda yake cikin haƙƙin annabi wani ya tashi ya ɗauki mataki to wannan zamanin annabi ya taɓa kasancewa wani makaho yana da baiwa tana zagin annabi ya hana ta taƙi hannuwa ya ɗauki wuta ya danna mata ga ciki ta mutu aka tarda ta an yadda ta ga titi wane ne wane ne aka gano cewa wannan makaho shi ya kashe ta aka tambaya domin yasa ka kashe ta yace baiwa ta ce tana zagin ka ya ma'aikin Allah ina hana ta saki hannuwa don haka na mata abin da na mata kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama bai mata komai ba bai mashi komai ba to kaga wannan ana iya daukan dalili amma fawra wadda za ta haihuwa wajen in an yi haka na ɗaiɗaikun mutane su rinka tashi suna kashe wanda ya yi haka to abun ba zai haifa ɗa da ido ba don in ka tashi ka kashe wane ko wance don ya aikata kaza to shi ma 'yan gidansu za su taso su kashe ka to daga nan kuma yaƙi da kashe-kashe zai ci gaba gina don haka iri-irin waɗannan ababe ana bar ma hukuma su ne kinan wannan yana nuna Allah ya ce wa ta'anu fi وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم سكن سوكا تكن الدين فقاتلوا أئمة الكفر ku yaƙi shugabanni na kafirci haka suka cikin addini al'imam al-qurtubi ya kawo maganganu wanda ke nuna sahabban annabi sun yi haka ishara sun yi ma annabi cewa ya yi abin da bai kamata ba to suna magana akan kashe wanda ya wannan ishara ali ibn abi talib ya ji wani yana cewa kashe ka'abul ashraf yaudara ne shi kuma wa ya tura a kashe shi annabi Ali ibn Abi Talib yayi umarni a kashe wannan mutumin wanda ya faɗi wannan magana akwai Muhammad ibn Maslama ya ji wani ya faɗi haka gaban Muawiya cewa ka'ab kashe shi yaudara ne shi ne ya ce ma muawiya gaban ka ne za a rinka faɗan wannan magana don haka ba zan ƙara zama tare da kai a inuwa guda ba a ƙarshe dai allah ya ba abdullahi ibn mas'ud kowa daidai dama wanda ya samu kashe wannan mutumin haka suka wajen addini wa in nakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum suka soki addinin ku in hakan ya faru faqatilu a'immatal kufri ku yaki shugabanni na kafirci innahum su shugabanni na kafirci la aymana lahu ay ba su da alƙawari nan al'ayman ana nufin al'ahad wa in halafat لا تنقض لا ينقض النعي حبها فليس لمخضوب البنان يمين yace ko da wai za ka rance cewa nisan wuri ba zai sa ƙauna da ke tsakaninsu da wanda take ƙauna ba zai sa ta warware ba yace ka ga mai shafa lalle wanda ke da lalle a hannu to wannan walaisa li makhdubin banani yaminu kaji yaminu yace yana nufin mace ba ta da alƙawari kidan nan Allah ya ce innahum la aymana lahum wannan qira'a kenan la aymana lahum haka jumhur suka karanta ibnu amir ya karanta la imana lahum la'allahum yantahu kidan ba su da alƙawari ko kuma a wannan kira'a la imana lahum ba su da imani gaba daya ko kuma a ɗauki ma'anar la imana bi ma'ana ba su da amuntuwa innahum la imana lahum la'allahum yantahun dan su hannu da abin da suke na warware alkawari ko kuma dan su hannu akan kafircin da suka kasance akan shi
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
Allah madaukakin sarki sai ya bayyana menene yasa Allah ya ce a yaƙe su ana tuqatiluna qauman nakathu aymanahum shin ba za ku yaƙi waɗansu mutane ba wanda nakathu aymanahum sun warware alkawari sun warware rantsuwa da suka yi wajen wannan alkawari wa hannu bi ikhrajin rasuli suka yi niyyar fitar da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga inda yake wa hum bada'ukum awwala marra kuma su ne suka fara maku da sharri da yaƙi da sauransu tun farkon lamari a takshawnahum Allah ce yanzu za ku ji tsoron irin waɗannan in hamma kuna tsoron nasu fallahu ahaqqu an takshawu in kuntum mu'minin Allah madaukakin sarki shine ya cancanci ku tsorata in dai har kuna da imani ba su wannan kafiran ba ya kamata ku tsorata Allah ne ya kamata ku tsorata ala wannan adatu al-istiftah kenan wasu malamai suka ce shin wannan adan daban take a ce shin saboda adatu istifham akwai hamza tana ɗaya daga ciki kenan shin la tuqatiluna qauman nakatu sai ya zama ahadin nan istifaniya ne a makattum la tuqatiluna qauman nakathu aymanahum yanzu za ku zo ku yi zanne ba za ku yi yaƙi mutanen da suka warware rantsuwoyinsu da alƙawurransu ba wannan in aka ɗauki hamzatu istifham daban take kuma la'in nan daban take ana iya a ɗauke ta kuma kalima guda ne kenan adatu istiftah ake ce mata sai ya zamo ana ana tuqatilu shin ba za ku yaka ba sai a tafi da shi gaba daya ala tuqatilu qauman nakathu shin ba za ku yaki mutanen da nakathu aymanahum wanda suka warware rantsoyin su wa hammu bi ikhrajir rasuli suka yi himmatu wajen fidda ma'aiki daga inda yake Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari a cikin wasu ayoyi cewa kafirai sun yi niyyar fidda ma'aiki alaihi salatu wassalam ayoyi wanda muka karanta baya wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin lokacin da kafirai suka shirya maka ‘yan ƙasa liyubituka don su ɗaure ka au yubriju au ya kuntuloka wani abu ne wannan yana ɗauka hankali na da yawa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka lokacin da kafirai suka rinka shirya maka ‘yan ƙasa liyuthbituka don su ɗaure ka aw yukhrijuka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ko su kashe ka ko su fidda ka daga inda kake wa yamkuruna suna shirya makirci wa yamkurullah Allah yana shirya tashi ta daban kenan wannan ya nuna sun himmatu da fidda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam nan kuma Allah ya ce wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwal marra wasu ayoyin su nuna cewa sun ma fidda ma'aiki din yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum suna fidda annabi da kukan ku ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa haqqu bi ikhrajir rasuli wanda suka himmatu da hidda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga ina suka ce ko dai fidda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina sun tirsa tashi akan ya bar garin da yake sai da ya kai hijira ko kuma fiddo shi daga madina وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم wannan uslubi ne na tahrir ziga a kalli wani wanda yake bai kai ya kawo ba a ce yanzu wani ne kake tsoro to haka alqur'ani yayi ba waɗannan a takshawnahum yanzu ire-iren waɗannan mutane wanda suka yi maku mugun alkaba'i dukkan sharri ba su bari ba sai da suka nufe ku da shi kuma ba su fi ku ƙarfi ba su ne a takshauna su za ku ji tsoro in kansu kuke tsoro ba ku yi daidai ba a takshauna hun fallahu a haƙo an takshahu in kuntum mu'mini idan Allah maɗaukacin sarki shi ne ya cancanci ku tsorata in dai kuna da imani ba su ba
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم
Allah madaukakin sarki ya ce qatiluhum ku yaƙe su yu'adhibuhum Allah bi aydikum qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum ku yaƙe su Allah zai azabtar da su kafiran nan da hannunku wa yu'zihim Allah zai kunyata su ya kaskantar da su wa yansurkum alaihim Allah zai taimaka maku ya ba ku cin nasara a kansu wa yashfi sudura qaumin mu'minin Allah zai zai hutar da zukatan mu'minai ya sa bakin ciki da takaici da fushi da suke ciki su huce shine yashfi sudura qaumin mu'minin wa yuzhiba ghayra qulubihim Allah ya tafiyar da bakin ciki wanda kafirai suka sa masu a cikin zukata wa yatubu Allahu ala man yasha Allah kuma zai karɓi tuban wanda ya so wallahu alimun hakim Allah madaukakin sarki masani ne kuma mai hikima ne yana aje kowane abu inda ya dace ya aje shi qatiluhum nan umarni ne ake ma annabi sallallahu alaihi wa sallama da wanda ke tare da shi cewa kafiran nan waɗanda ba su da alkawari waɗanda daman ba su da imani ga ba su da mutunci ga alkawari ma ba su kiyaye ba to ku yaƙe su in kuka yaƙe su yu'adhibuhumullahu bi aydikum Allah zai azabtar da su bi aydikum da hannuwanku ku yaƙe su ku bige su ku ji masu ciwo wannan azaba ce Allah zai masu wannan kafiran da hannunku ko mu'minai to mun karanta a baya Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai azabtar da su ba muddin kai annabi kana cikin su to anan kuma ga annabin yana cikin su Allah ya ce qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum kenan an ce waccan aya ta nuna Allah ba zai azabtar da su ba in annabi yana cikin su wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai azabce su ba su wannan kafirai wanda suke cewa in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw itina bi'adabin alim ha kinan wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim nan kuma Allah ya ce yu'adhibuhum Allahu bi aydikum na'am kenan wannan an samu tunka da warwara tsakanin wannan aya da waccan kenan a'a saboda abin da aka kore nan daban ne a waccan aya da Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim ana nufin azabtarwa ta istisal Allah madaukakin sarki ya masu irin yanda ya ma'ad wa thamud wal ladina min ba'dihim a ɗauke su a kefe wasu a durmiye wasu cikin ruwa irin wannan hallakawar Allah ba zai masu ita ba wa an tafihim kai annabi kana cikinsu malamai suka ce irin wannan hallakawa tana haɗewa wani lokaci da wanda bai ji bai gani ba to annabi ba zai a yi ma al'umma shi irin wannan azaba wadda take ta hallakawa gaba ɗaya ba amma abinda aka tabbatar da shi nan qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum Allah zai azabtar da su azabtarwa wadda take ba ta hallakarwa gaba ɗaya ba kenan a bige ka a ji maka ciwo a fidda maka hannu dukkan su waɗannan azaba ake ce mashi saboda mu bambance tsakanin azaba da kuma kisa azaba daban kisa daban don haka lokacin da hudu hudu ya fake annabi Sulaiman da yace ma hiya la ara al-huda huda am kana min al-ghaibi la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu kinan ina hudu yake ba na ganin shi ko ko ya fake ne la u'adhibannahu 'adaban shadidan zan azabtar da shi azaba wadda take mai raɗaɗi mai tsanani kaji azaba au wannan kaga din takhir au la azbahannahu ko kuma in yanka shi kenan al azabu shay'un wal qatl shay'un akhar kenan wannan da haka yace qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum Allah zai azabtar da su wannan kafirai da hannuwanku kenan wannan wajen hallakawa wanda aka kori daban take akan wannan hallakawa ko kuma azaba wanda Allah ya ce ba zai yi masu ba in annabi yana cikin su daban take akan wannan azaba wanda kafirai za a gana masu lokacin da annabi da wanda ke tare da su ci suke yakan su wannan kafiran yu'adhibuhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim Allah zai kunyata su Allah zai kaskantar da su wa yansurkum alaihim Allah zai taimaka maku a kansu wa yashfi sudura qaumin mu'mini Allah ya huce zukata na mu'minai na bakin cikin da suka kimsa basu shekaru masu yawa wa yudhima ghayra qulubihim Allah ya tafiyar da bakin cikin zukatansu wa yatubu Allahu ala man yasha wannan ke nuna dan adam ɗabi'ar shi shine rike haushi in ya zama da an bata maka dole ne ɗabi'a ta dan adam tana rike fushi a zuci don haka Allah madaukakin sarki ya sa sifofi na mutanen kirki da zamo akwai alkazimin al-ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin kenan haɗe fushi ɗaya ne daga cikin ababe wanda sai ba ce wanda Allah maɗaukakin sarki ke santa kuma in ya zama da akwai fushi a zuciya to so da yawa hankali bai cika kwantawa ba don haka Allah ya yi mabominai ni'ima da huce masu fushi ɗan adam ɗabi'a shi kenan wanda zai zo shirya maka bakirci ya shirya maka wani bala'i ya maka abin da bai kamata ba cikin zuciyarka kana nan kana tunanin yaushe ne Allah zai kawo wani mugun abu wanda zai same shi wanda za ka ji hucewa yaushe ne Allah zai horar da shi gaba gare ka kana kallo kenan Allah sai ya aikata ma mu'minai abinda suke jira din nan wa yashfi sudura qaumin mu'mini wa yudhhibu ghayra qulubihim Allah ya tafiyar da bakin cikin da ke cikin zukatansu sai ce wa yutubu Allah can yashfi kaga an shafe ya saboda harfuha alamatan lil jazbi wa yashfi sudura qaumin mu'mini wa yudhhib ghayra qulubihim to abin da yazo sai ce wa yatubu Allah wannan kiran ya bar waccan magana ta baya ai wa huwa shi Allah yatubu Allah ala man yasha Allah yana karban tuban wanda yaso wallahu alimun hakim Allah masani ne ga halin bayan shi hakimun mai hikima ne yana aje kowane abu inda ya dace.
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خب والله خبير بما تعملون الله بدو في زكيتي أم حسبتم أن an tutraku walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum shin kuna tsammanin an tutraku a barku haka kawai ba tare da jarabawa ba ba tare da kun je kun yi yaki ba walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum ba tare da Allah madaukakin sarki ya bayyana waɗanda suke yin jihadi suke kokari daga cikin ku ba walam yattakhidu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija basuri wani Allah wani ma'aikin Allah ya zamo aboki ba na waje wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne da abinda kuke aikatawa am hasibtum am wannan so da yawa take zuwa da ma'ana bal lil idrar saboda akwai am wadda take zamuwa ko to ita akwai sharuɗa na malaman larabci wanda suke sa mata hamzatu taswiya sawa'un alaihim sawa'un alaina ajazina am sabarna an in ya zama da hamzatun taswiya ta rigaye ta to ana zuwa da ita irin haka sai ya zamo ko to wani lokaci tana zamowa bi ma'ana bal in ba a samu waɗannan ababe sun gabace ta ba shi ne ibn malik yake cewa wa bin bidra'in wa bi ma'ana bal wafat in taku mimma qayyidat bihi khalat kaga abdin nan ko tana ba da ma'ana daban inqita in taku mimma quyyidat bihi khalat in ba ta tare da abin da aka yi mata sharafi kenan hamzatu taswiya da abin da ya kama da haka ban ai kubar wannan magana hasibtum a hasibtum bal sai ka ce matsalan kubar wannan magana a hasibtum an tadkhulul janna shin kuna an an tutraku shin kuna tsammanin an tutraku a barku haka kawai ba tare da kun je kun yi jihadi ba har Allah ya bambanta waɗanda suke masu gaskiya wajen addinin su da kuma waɗanda ba su da gaskiya munafikai ne an tutraku hakaza walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum ba tare da Allah anan lafzi yana nuna ba tare da Allah ya san waɗanda suke jihadi daga cikin ku ba wannan shine lafzi na alqur'ani ke nuna maka to amma in ka kalli abin shin Allah daga baya ne yake sanin wannan abu ya san waɗanda suke masu imani na gaskiya ya san waɗanda suke ba masu imani na gaskiya ba tun kamun Allah ya halicci mutum ya san shi zai zamo mai imani ne na gaskiya ko zai zamo cikin munafukai mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba mala'ika wanda aka wakilta da ciki na mace fayyumaru bi arba'in kamar yadda ya tabbata cikin hadisi sai a umarce shi da abubuwa guda hudu bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sa'id aw shaqi sai an rubuta cewa mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne kenan walamma ya'lamu Allah dan haka malaman tafsiri ke fasarta shi da cewa walamma ya'lamu Allah alladhina jahadu minkum ai Allah bai bayyana ba saboda Allah ya riga ya sani ba ka cewa lokacin da aka yi jihadi ne Allah ya san wannan mai imanin gaske ne wannan mai imani jabu ne a kamun wannan Allah ya sani Allah in ya zo da jihadi ya bayyana mutanen masu imani na gaske da wanda suke masu imani na ƙarya wannan bayyanawa ake ce mashi ba sani ba amma ka ce ya sani kamar ka nuna cewa da bai sani ba sai yanzu walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum kawai haka a barku ba tare da Allah ya bayyana waɗanda suka yi jihadi suka yi kokari a cikin ku ba walam yattakhidu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija kuma ba tare da Allah ya bayyana waɗanda suka riki wani Allah da manzon Allah da mu'minai suka riki wani walijatan wani aboki na waje alwalid shine dukkan abin da zai shigo cikin wani abu wanda babu shi ba tare da shi yake ba ya shigo to aboki wanda zai zamo wajen mominai ana ce mashi walija in wanda Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum ya ku waɗanda kuka yi imani kan ku riki bitanatan wasu abokai na waje min dunikum wanda ba ku ba wanda la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum ba za su takaita maku da barna ba waddu ma anittum suna burin abinda zai wahalar da ku kad badatil baghdha'u min afwahihim kenan za a bar ku haka kawai ba tare da kun yi jihadi ba ba tare da Allah ya bayyana waɗanda suke jihadi da gaske dan shi ba ba tare da Allah ya bayyana waɗanda Allah kaɗai suka dogara da shi annabi suna tafiya da shi da zuciya guda mumine suna tafiya da su da zuciya guda ba su taho da wani makamnaci daga cikin wajen muminai ba walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walidatan ba su riki wani aboki na waje ba in ba Allah da ma'aiki da muminai ba wallahu khabirun bima ta'malun Allah madaukakin sarki masani ne da abin da kuke aikatawa zaka ga wani lokaci sai Allah madaukakin sarki ya ce maka wallahu alimun bima ta'malun bima ya'malun wani lokaci sai kaga yace khabirun menene bambanci tsakanin ilimi da khibra akwai bambanci khibra ƙari ne akan ilimi an gane wanda za ka kawo gyaran mota ya zo sai ya buɗa ya gane abin da ke nan wannan alim ne amma wanda da ya ji ƙarar mota zai ce tana da matsala kaza da kaza wannan khabir ake ji mashi da kenan khibra ziyada ne akan ilimi don haka Allah madaukakin sarki wani lokaci zai sifar ta kanshi da wannan wani lokaci ya sifar ta kanshi da wannan ilimi wanda yake daqiq shi ne ake ce ma khibra ilimi kuma na gaba daya shi ne ake ce ma ilimi kenan ilimi ya haɗe duka amma shubra wani abu ne na daban daga cikin ilimi to Allah madaukakin sarki ya sifantu da wannan da kuma wancan
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون
Allah madaukakin sarki ya ce ma kana lil mushrikina bayyin yuwa ga mushrikai an ya'muru masajidan lahi su raya masallatai na Allah alhali shahidina ala anfusihim bil kufri sun shaida makawunan su da cewa kafirai ne su sannan kuma su zo su raya masallatai na Allah ula'ika habibat a'maluhum waɗannan ayyukan su sun lalace su kafiran kenan wa fi nari hum khalidun su kuma za su dawwama a wutar jahannam ma kana lil mushrikeena an ya'muru masajid Allah bayyuwa ga mushrike su raya masallatai masallatan Allah ta'amirul masajid raya masallatai kashi-kashi ne akwai raya masallaci da yin bautar Allah a cikin shi ana ce mashi ta'amirul masjid akwai raya masallaci da gina shi da bashi kula shi ma ta'amirul masjid ake ce mashi dukkan ɗayan waɗannan bayyiyuwa ga wanda suke mushrikai ne su zo su raya masallatai ko dai da ibada ko kuma da gina masallatan alhali sun shaida ma kansu cewa su mushrikai ne kafirai ne ba su iya komai sai dai su yi banna a cikin masallatai ai mun ji baya me suke wa maka da salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya sai tabi da saiwa shi kadai suke yi sai ababe da suke yi na kazanta kamar yin dawa fi sindir to wannan duka aikin mushrikai kenan amma su zo su bauta ma Allah bauta wanda ke nuna sun san Allah dan ba yanda za a yi mushrikai su yi haka to balle su zo su gina masallatan kuma ya zama da an amfana da wannan masallatai mushrikai ba ya yiwuwa su yi haka innama ya'muru masajidallahi إنما يأمر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
Allah madaukakin sarki yace innama ya'muru masajidallahi waɗanda kadai suke raya masallatan Allah man amana billahi wal yawmil akhir shine mutumin da ya imani da Allah da rana ta ƙarshe wa aqama salata kuma ya tsai da sallah wa ata zakata kuma ya bada zaka wa lam yakhsha illa Allah kuma bai ji tsoron kowa ba sai Allah fa'asa ula'ika an ya kunu minal muktadi to ire-iren waɗannan wanda suka aikata abin da aka ambata din nan asa yana yiwuwa an ya kunu minal muktadi su zamo daga cikin waɗanda suke shiryayyo kenan Allah maɗaukacin sarki ya nuna su wane ne waɗanda suke raya masallatai na Allah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wanda yake raya masallatai na Allah shi ne wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe raya masallatai wajen ɓangaren a zo a yi ibada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bada labarin cewa cikin waɗanda za a sawa cikin innuwa ta Allah yawma la dhilla illa dhilluhu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid mutumin da zuciyar shirra ta yi take da masallaci ina zaka masallaci daga ina kake masallaci in gida yake ma jira yake kullum ya ji an ce Allahu akbar Allahu akbar to ire-iren wannan yana daga cikin masu raya masallaci saboda yana da imani man amana billahi wal yawmil akhir rayawa ta ibada rayawa kuma ta a gina shi ɗin ba wanda zai tashi ya yi haka sai mai imani in ka kalli waɗansu wurare yadda filaye ke tsada yadda mutum in zai saye shi ya yi hotel wurin zai samu kuɗi masu yawa amma dukka ya bar kallon in ya gina gidan kuma ya sa haya shi ma kuɗi za su rinka zo mashi lokaci zuwa lokaci amma duk da haka sai ya aje wannan ba su yake so ba a'a so yake abinda Allah zai ba shi ranar tashin alkiyama ba wanda ke yin haka ya aje samu na duniya ya kalli samu na lahira sai wanda ya imani da Allah kina innama ya'muru masajid Allah wanda ke raya masallatai na Allah man amana billah gina masallatai ɗaya ne daga cikin ababe waɗanda suke kai ma mutum lada yana cikin kabarin shi kwance annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba da labari da haka mutum in ya gina masallaci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko da daidai tsugunnin tsuntsu karami ne daidai gije na tsuntsu inda yake tsugunawa ya yi kwai to Allah madaukakin sarki zai gina mashi gida a cikin aljanna wanda ya gina guri masallaci ko da daidai inda tsuntsu zai tsuguna ne ya aje kwanshi to Allah zai gina mashi zai gina mashi gida a aljanna malamai suka ce ai babi a irin wannan wuri an yi iya zamowa masallaci dan da ta aka kafa ma ka gama rufe masallacin to ana son a nuna cewa in ka samu fili mai yawa za ka samu wannan ladan in ma ka tare aka yi kana da wuri ɗan kaɗan wanda ya kai haka kace a gama a yi masallaci da shi shi ma za ka shiga cikin irin wannan ladar Allah zai gina maka gida a aljanna in aka ce za a gina maka gida a aljanna ya kamata masu hankali su rinka tunano abin da suke girmamawa a cikin wannan duniya ta ka kalli gidan da ya fi kowane kyau a anguwar da ta fi kowace tsada a gari wanda ya fi ko a ƙasa wadda ta fi kowace daraja a anguwa wadda ta fi kowace daraja ɗauki wannan gidan ne to a wannan lokacin ne za ka iya fahimtar me Allah ke nufi da cewa zai gina maka gida a aljanna ɗauki ƙasa wadda ta fi kowace daraja ka ɗauki anguwa wadda ta fi kowace daraja a wannan ƙasa ɗin sannan ka kalli gida wanda ya fi kowane girma da kyau da ginuwa ɗauki shi ne Allah zai gina maka in ya zama da ka gina masallaci kamar daidai wurin tsugunnin tsuntsu to wallahi abinda Allah zai maka a aljanna ya fi wannan saboda abinda annabi ya nuna mamu cewa aljannan nan kaga inda za ka aje bulala kaɗai a aljanna wadda kake bugun dabbarka da ita lokacin da za ka kake yaki wurin da wannan bulala za ta zaunawa annabi ya ce ya fi duniya da abin da ke cikinta ya fi duniya da duk kudin nan da gidajen nan da komi da kake gani din nan yana ruɗa ka wurin da mutum zai ajiye bulala shi kadai a cikin aljanna ya fi duniya da abin da ke cikinta to in ya zamana gida Allah ya ce zai gina maka kuma a cikin aljanna me kake tunani don haka gina masallatai abu ne wanda suke suna da kyau suna da amfani in inda kake akwai tsada ba ka iya sayi a nan to ƙauyayyuka suna buƙatar da ko da irin ɗaki ƙarami inda za su rinka fakewa suna sallah in ka san ciwon kanka sai ka je can sai ka saya sai ka yi masu da wanda ya saya a nan birni da wanda ya saya a ƙauye dukka ladan kuɗi ne Allah madaukakin sarki zai ba shi lada irin zai da zai baka lada kai ma dan kayi irin abin da kake iyawa ne kenan ɗaukar kuɗi a samu masallaci alama ce ta imani ba mai yin haka sai mai imani ya bar dukkan abin da zai shigo mashi na duniya ya je ya gina masallaci wannan masu imani suke yin haka innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da rana ta ƙarshe so da yawa zaka ga Allah in zai ambata ko annabi zai faro da mataki na imani na farko amana billahi wal yawmil akhir da na ƙarshe da na farko da na ƙarshe dan abin da ke tsakiya din ya shiga ciki an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir to alqur'ani su ne wanda ce amana billahi wal yawmil akhir abinda ke tsakiyar nan wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambata mamu ya shiga ciki man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata ya tsaya da sallah wa ata zakata ya bada zakka mutane wani lokaci sallah suke tsaidawa amma zakka sai ka ji shiru to kana ga cikin alqur'ani hadawa ake eh tsayi da sallah da ba da zaka kenan dukka sai an hada su biyu kamun mutum ya samu tsira ka ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga mutumin da zai zo ya tara dukiya kuma sannan bai fidda haƙƙi na talakawa a ciki والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون kenan waɗanda suke tattara zinari da azurfa su ajiye su ki bada zakkarsu mun riga a nan ne muka karanta ko wani wuri ka ji abin da zai zamo gare su za a yi masu lalas da ita wannan dukiyar ranar tashin alƙiyama a rinka maida ta ta wuta a rinka ɗaɗana musu ga ciki kuma za a juye ta ta koma maciji wanda zai rinka cizon shi mai wannan dukiyar a tabbatar da ihan sharihan dimalin idza qila zakatu taqulu la la wa man buka lil zakati tarahu khairan yakunu alayka ba'da ghadin wa ba'da zaka zama marwaci in aka ce zaka ka ce a'a ba zan bada ba wa man ukalin zakati tarahu khairan hada zakkan ne kake ganin alkhairi ne ya kunu alayka ba'da gadin wa bala sai ya zama maka musiba ranar tashin alqiyama wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah kaji a baya Allah yace atakhshawnahum fallahu ahqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin tsoro akwai tsoro na aqida wanda bai halitta ka ji tsoron wani ba wanda ba Allah akwai tsoro na ɗabi'a wanda halalun ne gare ka ka ji tsoro tsoro na aqida shine kakka rinka tunanin wani zai iya yi maka wani abu wanda Allah bai maka ba wanda shi kuma wannan abun ba ga hannun shi yake ba bai halitta tsoro na ɗabi'a in kaga abin da ake yi tsoro za ka iya ka ji tsoro annabawa sun ji tsoro annabi Musa fa aujassa fi nafsihi khifatan Musa ya ji tsoro qulna la takhaf innaka antal a'la kidan ana jin tsoro amma tsoro na ɗabi'a amma abin da ya shahi na shari'a a zo a ce wane zai iya yi maka kaza zai sa ka yi arziki zai sa ka talauci zai sa kaza ya same ka wannan ba wanda ake tsoro ya yi ire-iren waɗannan ababe sai Allah maɗaukakin sarki walan yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin to waɗannan yana yiwuwa asa yana yiwuwa in ya zama na mu halittu ne muka faɗi haka sai asa ta nuna yana yiwuwa to amma in Allah ya faɗi asa yana yiwuwa to wannan malamai suka ce yana ba da at-tahaqquq abin tabbas sai ya kasance suka ce kadarta cewa mutum ne wanda yake mai kuɗi mawadaci ya ce maka wane wane ya kira ka ya ce zo wajenmu yana yiwuwa ka samu wani abu ta asa an taji da shay'an yana yiwuwa ka iya samun wani abu wannan kusan yaƙini ne in ka zo wajen ci zai ka samu wani abu tabbas eh shi ba talaka bane ka sani to amma asa asalin shi yana bada ma'anar yana yiwuwa ne fa asa ulaika an yakunu min al yana yiwuwa ko kuma tabbas wanda suka aikata haka za su zamo cikin waɗanda suke shiryayyu ne a dakata nan ko? a nan ya kamata mu dakata saboda karewar lokaci sai gobe in Allah ya yi rai ta ma da tafi na sauƙirin ba hadinakum wa amanatikum wa khawatima amalikum ala khairin nan tafi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ان akwai tambaya in Allah ya sa sani sai a tafi عليكم السلام ورحمة الله